da zuciya da kuma gangar jiki a ina fi duniya wal akhira a nan gidan duniya da ma gobe gobe alkiyama cutarwar saban Allah bata tsaya ba a duniya kadai a alkiyama ma Allah subhanahu wataala zai sa mutun ya girbi abin da ya shuka na saban Allah to sai malam zai ambato mana ababen sai ce faminha abana farin na daga cikin tasirin saban Allah waɗan annabi Adam da yake yi a jikinsa da zuciya, hirmanul ilmi shi ne ana hana masa ilimi. Wane ilimi ake nihi domin al'ilmu ilmani, al'ilmu ilmani ilimi kashi biyu ne, akwai ilimi al'ilmu shar'i, akwai ilimi na shari'a, sanin hukunce-hukunce, sanin yadda za a bota wa Allah sanin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ilimi ne na shari'a wanda kuma ana neman duniya da lahira da shi sannan kuma akwai ilimi wanda yake na duniya wanda shi ilimi ne kawai ya amfaninsa ilimi ne na kasuwanci ilimi ne na kasuwanci ina fata mun fahimta to wanne daga cikin ilimi ne idan mutum yana saban Allah Allah ke hana sa shine al-ilmu shar'i ilimi na shari'a idan mutum ya kasance yana aiwatar da saban Allah to Allah yana haranta masa ilimin shari'a fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allah fil qalb domin shi ilimi haske ne da Allah yake jefa sa a zuciya sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haske ne Allah yake sanya wannan hasken a zuciyar wanda Allah ya ga dama haddace alkur'ani da sanin ma'anarsa wani haske ne da Allah yake sanya sa a zuciyar wanda ya ga dama sanin fikihu sanin tarihin manzon Allah da sahabbai sallallahu alaihi wasallam sanin nahawu sanin kaza da kaza da kaza duka wannan ilimi ne na shari'a da Allah yake jefa sa a zuciyar dan annabi Adam ba dubaraka bace da kwarewarka da kuma nacewarka bancin wayannan kuma akwai dafawa ta Allah subhanahu wataala to shi Allah ilimi na shari'a Allah ne yake jefa sa a zuciyar dan annabi Adam wal ma'siyatu tutfi'u dhalika an-nura shi kuma saban Allah yana to yana kashe wannan wannan hasken yadda ka san idan mutun ya kunna wuta fiye da itace suke da ci in ka zuba musu ruwa to wutar mutuwa take yi ko to haka idan mutum yana saban Allah to kamar yana kashe wani ilimi ne da Allah ya basa alan koda kaga mutum yana karatu ko yana yana karatu ko yayi karatun ya samu kuma karatun amma kuma yana saban Allah to in ka tsaya ka bibiya zaga babu albarka karatun tare da shi zaga shi mutum ne ghairu mu'taraf ghairu muhtaram mutum ne wanda ba a kimanta sa ba a girmama sa ba tasirin karatun a huskarsa ba ka ganin abun ka ji da kwarjini na masu karatu duk baya samu ina ba mun fahimta mala yace walamma jalasa al-imamu shafi'i bayna yaday malik lokacin da al-imamu shafi'i ya zauna tsakanin gun ya zauna gaban al-imamu malik al-imamu shafi'i idris an-nu'man bin idris yayi karatu wajen al-imamu imamu malik bin anas imamu darul hijra radiyallahu anhu ko kun fahimta shafi ɗalibin al'imamu maliki ne, imamu maliki ya karantar da imamu shafi'i. To, al'imamu shafi'i, alaihi rahmatullahi ta'ala, lokacin da ya zauna gaban al'imam malik, wa ƙara alaihi, sai ya karanta, ai, wa ƙara alaihi malik, malik ya yi masa karatu. ƙa'ida in ji malamai al'imamu Malik in ka zo majalisinsa karatu, to ba shi ke karanta maka yana fassara ba a kai za ka karanto yana makaratun. Amma lokacin da al'imamu a shafi iya je karatu wajen al'imamu Malik ya baro garinsu maka kenan ko ya zo Madina, domin Malik ya rayu a garin Madina, shi kuma imamu shafi asalinsa mutumin maka ne. To ya zo, ya zo abin nan, ya zo wajen imamu Malik a Madina, da ya zo wajen maliku maliku shi ya karantar da shi muwadda amma ka'ida ta malam in ka zo ka buɗe littafi zaka karanta ne malami maka bayani amma shi malikun da shafi'i ya zo karatu wajensa sai ya zaunar da shi shi ke karantawa yana masa bayani kuna ina ba ta kuna fahimta to wa qara'a alaihi lokacin da imam malik ya karanta masa karatun a'jabahu ma ra'a min wufuri fitnat fitnatihi abinda ya gani na kwazo da fa'inta da baiwa ta al-imam shafi'i ta birgasa wa tawaqqudi zaka'ihi da kuma kaifin yadda kwakwalwarsa take caji take ƙya shi ne ta tawakudi zaka'i yadda kwakwalwar take caji kamar kana sa mai yanzu portable in ka sa ta a wuta za ga percentage kinta yana mi yana karuwa ko haka idan ka sa itace cikin wuta za ga bela tana mi tana tashi to shi imamu shafi'i imamu shafi kwakwalwarsa tana ja ala abu sufyan imamu shafi'in ya je sayan littafai sai da masu littafi suka gane sa in yaje ya ce akwai tafi kaza ka ce eh in ya ansa in ya buɗa kakin ya kare maka yana duddubawa sai ya ce maka ya kare ba wanda suka da yake bukata ya haddace abin da ya haddace ko kuma ta shi zume kin fashi kin yake ya haddace karatun an ya kare eh imamu shafi kenan ko in ya kalla kawai yana kallo yayi zume kin fashi kin ya haddace kaga kokola tana mi tana ja Allah ya arzuta mu da irin wa'annan kwakwalan. Wa kamali fahmihi da kuma yadda ciki yake fahimtar darasi da kyawu in yana in ana masa darasi yana ganewa kuma zai gane ma watakila in zai maka sharhi to sai ya ƙara maka da abin da malam bai faɗa maka ba. Ko kun fahimta? In ya zo zai maka sharhi za ku karatu gaban malam amma in ya tashi maka sharhi sai maka sharhin da malam ma ya ɗan tauye wasu ababe a ciki. akwai fa'inta mai natsatsiya tare da shi. Faƙala sai al'imamu Malik ya ce da shi, ya ce da wa, ya ce da al'imamu Shafi, Inni arallaha ƙad alƙa ala ƙalbika nuran, inni arallaha ƙad alƙa ala ƙalbika nura, ya ce, Imamu Shafi, ni fa ina ganin Allah ya sanya wani haske a cikin zuciyarka, Allah ya jefa wani haske. a zuciyarka ta an fara maka ka rike ka kare ya haddace alqur'ani mai girma bai kai shekara 10 ba a duniya ya haddace wada imamu malik bai shekara 13 ba a duniya shekarun sa 13 lokacin da lokacin da ga shekara 20 da wani abu ko da dai da zuwa uku an yarda a maka duk mai fatawa ya tambaye sa an yarda ba ya zama mufti ko kun baita a shekara 20 da ɗan kai an yarda duk mai wata fatawa a duniya a maka in ka zo kawai ka tambaye shafi zai baka ansa ina ba kun fahimta Allah ya dace da mu laka babban dalibin Imam Malik ne shi yasa malam zaka jira cewa eh yace maka akhbarani dame akwai tsakanin akhbara da haddathani haddathna Malik ya rabu mutu daga kuma akhbarana Malik to imam malik ya ce wa shafi ni fa ina ganin Allah ya jefa haske a zuciyarka kada ka kashe a wannan hasken da sabon Allah kada ka yarda ka zamanto mai sabon Allah sai wannan hasken da Allah ya sanya maka sai ya tushe sai ya dushe wa qala shafi'i rahimahullah al-imam shafi'i yana cewa shakautu ila waki'i su'a hifzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma fadlun وفضل الله لا يؤتاه عاصي الإمام الشافعي yake cewa shakautu ila waki'i su a hifzi na na kai ƙara ta ta mumunar haddata kamar in na haddace abu yana kuncewa wajen malami yana ke cewa alwaki' alwaki' malamin al-imam shafi'i ne domin su magabata ba irin mu bane ta yi aka tambaye ka duka duka malamin ka nawa ɗaya biyu uku ka ƙare sai gaske malami yana da malamar su kasa shi sama da malami ɗari biyu da ya yi ɗauki karatu wajensu ko kuma bai za ka da malami yana da ɗalib malaman da suka karantar da shi ya karatun hadisi wajen wani ya yi karatun fikihu wajen wani ya yi karatu wajen wani ya yi karatu wajen wani sai ya tara malami saman ɗari biyu to yake cewa na kai ƙarar waton mummuna rishin haddace abin da nake yi zuwa ga malami na alwakil fa arshadani ila tarkil ma'asi sai ya dora ni akan hanyar cewa ni daina sabon Allah wa qala sai yace wa ala alam bi anna al-ilma nur fadlun yace ka sani fa lalle shi ilimi wannan karatun wata falala ce wata baiwa ce wata ni'ima ce wa fadlullahi la yu'tahu asin shi kuma Allah baya bada falalarsa da wanda yake saban sa malaman tarihi suka ce wannan abiyatin ana dangana su wa imamu shafi'i amma amma wannan maganar akwai duba a cikinta saboda dukkanin malaman suka rubuta tarjumar imamu shafi'i ba su taba rubuto cewa an samu matsala ta matsala hadda abin da ya harce ya kunce masa ba duka malaman suka yi rubutu akan imamu shafi'i gaba ɗaya gab suka yi tarjamar al'imamu shafi'i, alaihi rahmatullahi ta'ala, ba wani ɗaya daga cikinsu da ya kawo cewa al'imamu shafi'i an taɓa wani lokaci da abin da ya haɗa ce ya kunce masa. Suka ce, haka wannan abiyatin kuskure ne danganta su wa imamu shafi'i, alaihi rahmatullahi ta'ala. Hukumfa ci karatun, almuhimu dai, saɓan Allah yana sanya Allah ya hana wa mutum ilimi na shari'a. ko da an baka ilimin sai ka tara shi babu fahimta a tara maka ga tarin karatu kai zaka karanta ka fassara amma kuma babu babu alamar karatun wa ida ga jikinka duk wanda ya kalle ka bai maka kallon malami kallon ta yake maka dalilin sabo Allah ke jaye wannan abu daga lokacin kaga mutun yayi karatu na addini al'umma ba ta masa kallon malami to ka sa a ranka cewa wannan mutum sabon Allah ne yake yi in ji ibn al-qayyim jawziya da yasa Allah ya haranta masa wannan abun domin ai su masu karatu Allah ya daga darajar su yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin ba a lahira ba har a duniya Allah daga darajar malamai wallahi har a duniya Allah daga darajar su idan ga malami bai da daraja a idan mutane kowa zai faɗi abin da yake so a kansa ko to in ba yana bin son ransa ba kuma yana wani aiki na sabon Allah da ba wanda ya sani Allah ya kare mu mala yace wa minha daga cikin tasirin sabon Allah har yau hirmanur rizqi shine Allah ya haranta wa mutum arziki idan aka ce arziki jama'a al arzaq kathira la ta'ud wa la tuhsa arzikin Allah yana da yawa ba sa kil ba ka yi kirke su wani fa in yaji an ce arziki kawai abin da yake zo masa a tunaninsa kuɗi ba kuɗi ba kaɗai ne arziki ba kuɗi ba kaɗai ne arziki lafiya arziki ce ƴaƴa arziki ne mace ta gari arziki ne Allah ya tado ka gidan mutunci ma arziki ne haka ne ka taso a gidan mutunci ma wallahi arziki ne Allah ya haɗa ka da mutanen kirki abokanai nagartatu shi ma arziki ne. Wallahi arziki ne ba ƙarami ba. Allah ya ilmantar da kai addini arziki ne, haka ne? Ubangiji ya sa maka ya sa maka a gasa akwai da shi bai yi karatu ba bai kudi kuma bai mulki ba, amma abun girmamawa ne yana da daraja da kima a cikin mutane shi ma wannan arziki ne. to saban Allah yana sanya Allah ya haranta wa mutum arzikinsa kuma kowane daga cikin arzikin gaba daya mala yake cewa wa fil musnad yazo a cikin musnad al-Imam Ahmad innal abda la yuhramu ar-rizqa bi dhanbin yusibu tabbas dan annabi Adam Allah yana toshe arzikinsa ta dalilin sabon Allah da yake yi Allah yana hana wa mutum wani abu na arziki dalilin sabon Allah da yake yi wani ma zai ga yana saban Allah kuma Allah ya bashi istirizaji Allah yake masa duk da malamai suka ce wannan hadisin abin a siffar sanadi bai inganta ba amma a siffar a siffar ma'ana ya tabbata amma isnadin sa akwai abun dubi a ciki amma ma'anar sa kuma lafiya lau take Allah yana haranta wa mutum arziki dalilin sabon Allah wani Allah zaka cewa ai kana sabon Allah kuma Allah yana ƙara maka to manzon Allah idan kaga Allah yana bude ma wanda ke sabansa kofofin arziki Allah yana masa istidraji ne Allah yana shigo shigo ba zurhi ne su dai Allah ce wa umli lahum inna kaidi mati wani Allah kuma kana saban Allah arzikin da ya kamata shi ba shi ke shi kamata shi ka misali sai zaman to Allah ya tsara abiran cewa za a dinga zaka dinga samun duwuni zaka dinga samun miliyan guda riba sai zaman to kana wani sabon Allah sai Allah ya taushe sai a ce baka jika 100 sai kuma kai kana ganin ka samu shi kuma abin da ya kamata ka samu a wajen Allah ba shi bane ka samu a wajen Allah miliyan ɗaya ce ka samu amma jika ɗari tara jika ɗari tara dalilin sabon Allah Allah ya haranta maka su gaba ka sani ba ko kun baita wala Allah cikin ɗiyanka Allah ya saboda wala Allah mahaddata alqur'ani ne za a yi amma dalilin sabon Allah sai Allah ya taushe wannan abu tasirin sabon Allah yana tasiri akan dan annabi Adam duka wani arziki Allah yana toshe maka shi malike cewa وقد تقدم wannan isnad wannan takhrijin hadisin malaci ya riga mun riga mun bayanin hadisin tuntuni wakama anna taqwallahi majlabatul lirizqi yana kasancewa jin tsoron Allah yana jayo arziki jin tsoron Allah yana mi yana jayo arziki ku lura ba jin tsoron Allah yana jayo mutum arziki kowanne ka dora in ka ji tsoron Allah Allah ya walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatun minas sama da a ce mutanen alƙarya sun yi imani suka ji tsoron Allah da Allah ya bude musu kofofin albarkokin sammai da Allah ya zubo musu da arzikin sa ina ba da mafahimta kuma wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in ka ji tsoron Allah sai Allah ya arzuta ka ta inda ba ka tsammani. Da ka jin tsoron Allah yana jayo arziki, Allah ka sanya wa cikin bayinka masu jin tsoronka. Mala ce, fatarku taqwa majlabatul lil faqri haka barin jin tsoron Allah yana jayo talauci. Ka san akwai wani wanda Allah ya bashi kuɗi likit da hannu amma talaka ne. Akwai masu kuɗi talakawa, kuma akwai talakawa masu kuɗi. akwai mai kuɗi talaka kuma akwai talaka mai kuɗi waye talaka mai kuɗi waye mai kuɗi talaka mai kuɗi talaka shine wanda Allah zai ba dukiya ƙasa amma ba zai iya more ta ba bai ci ba shi kansa bai ci balantana ya ciyar da wani waye talakan da yake da kuɗi shine wanda Allah bai bashi ba amma da wadatar zuci zai ci kuma ya taimaka ma wani sa to idan in ka tsaya ka bibiyi mutanen da Allah ya ba su kuɗi ta hannu suna da kuɗi da yawa amma kaga babu rigar kwarai ba mashinkin kwarai ba gidan kwarai diyansa kamar kamar marayu to wallahi in ka sa dogon bincike sai ka gano cewa sabon Allah yake ba jin tsoron Allah cikin al'amarinsa in har za ka ji tsoron Allah to Allah baya kuntata ma masu jin tsoronsa a kullum mai jin tsoron Allah zama kuna fahimta ba ni bai na hararo su abubuwa daga nan kuna hararo kuma ina hararo wasu ababe a katsa ka lura duk wanda ka sani mai kuɗi ne wanda an bai iya ci bai iya ci ya hidda ya tsaye a ci nama gidansa a sha exotic ya sa gizna ya kece reni ya karya hula da kyawu eh matarsa ta sa tsadaddar a tamba ɗiyansa gansu ƙwas ƙwas ƙwas ya biya ma ɗiyansa lakwalta alfarma wuri na karatu na alfarma to in ka ga bai iya ba shi bai ci balatana ya ci maka kuma ga kuɗin ƙasa kuma kullum tarawa ake yi to in ka tsaya kaga babu jin tsoron Allah cikin al'amarinsa in akwai jin tsoron Allah to ba yadda za a yi Allah ya barka kuntace ba yayyewa sai ga ai Allah da maka ai ya kamata kai kaza ya kamata kai kaza sai ga mutun ya tara kuɗi aikin hajji ga gashi tahiya kuce kaga mutun ya tara sama da miliyan 50 amma ya kasa tahiya aikin hajji talakkan mai kuɗi kenan Allah ya rufa mana asiri yanzu kun ba ci karatun ko Daka jin tsoron Allah yana jayo arziki haka ma saban Allah yana jayo talauci Allah ya kare mu sai ba ke cewa fa mastujliba rizqullahi bi misli tarkil tarkil ma'asi ba wani abu da yake jayo arzikin Allah kamar mutun ya bar saban Allah fiye da kabar sabon Allah ai idan ka daina saba ma Allah to kana jayo arzikin Allah subhanahu wataala ne domin shi Allah baya baya abudan ya kuntata shi duk abin da zai yi akwai hikima da adalci a ciki sai dai kuma akwai wasu zaka gansu sun ji tsoron Allah amma kuma Allah ya bar su a da suke talakawa wallahi akwai hikima a cikin wannan wala Allah in aka baka wannan kudin sallar subahin za ta maka wuya sara zumunta zai maka wuya da da yar jika ka goma zaka yi da jika dai jika bi ka bada kyauta in suka taru sai ka ta jin wuya kana ganin mutane duk sai da ake neman kuɗi ba ka fahimta to Allah yana son ka da alkhairin sai a barka a talakkan ka dinga fitowa sallar subahin baka fargaba yanzu ba akwai mai kuɗin da wallahi baya aje sallar subahi kujin fa yake yana fitowa za a toshe shi ku kun bayyana to amma in Allah yana son ka da alkhairin sai ya barke da kake zuwa karatun nan sai in Allah ya ga dama yana son ka dinga zawwa sai ya barka a talakkan akwai wanda galacin ka fara lisahin miliyan 100 sai ga baka da lokacin zuwa makaranta ka zauna kai karatu ana harka ta miliyan 100 talamuka sun shigo nan sun shigo sun shigo can sun shigo can wani yake ka za a yi bar sama sai ga hankalinka baya ma a makarantar alkhairin da ake samu kai yanzu ka jina samun sa ko kun bai karatun ko Allah ya dace da mu malai yake cewa wa minha abu na uku da malam zai ambata muna daga cikin tasirin sabon Allah malai ce wahshatun yajiduha العاسي في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تفارق ولا تقارنها لذة أصلة shine kadaici da takeici da kunci da fargaba da mutum yake samu tsakaninsa da Allah subhanahu wataala Allah yana sanya fargaba da firgici da takeici da kunci a zuciyar wanda yake sabon Allah. Tasirin sabon Allah, sabon Allah na tasiri ta hanyar jayo mutum ya, ya, ya abin nan ya firgita, ya tafar gaba a zuciya, ya kasa natsuwa tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda wannan firgicin da kuma fargaban da yake yi, la tuwazinuha wa la tuqarinuha lazzat tun yadda kake gari yana cikin jin daɗi da wadata to shi yana cikin kunci na rayuwa ne ko kun fahimta akwai mutane da duk kake gari su Allah ya bude musu suna cikin jin daɗi da za a bude maka damuwar da take cikin suciyarsu to mala akwai matsala wani fa in aka dora maka damuwarsa wallahi alazim wallahi alazim ba ka iya barci barci ba za ka iya ba wannan fa duniyar zuciya ba za ta iya doka ba fashewa za ta yi to ba ce wa minha na daga cikin tasirin sabon Allah wahshatun yajidu al'asi fi qalbihi fargaba da firgici da kadaici da mutun yake samu a zuciyarsa shi wanda yake sabon Allah bainahu wa bainallahi tsakaninsa da Allah subhanahu wataala sai zama tsakaninsa da Allah shi bayar bayanan tsuwa a rayuwa kuma duk yadda ya samu duniya aka ba shi ko mulki ko kuɗi ko ƴaƴa ko duk wata nema da Allah yake wa mutum ba za a kwatanta ba ba za ta kai damuwar da yake ciki ba da kuncin da yake ciki da fargaba saboda dalilin sabon Allah subhanahu wataala wala wajtama'at lahu ladhatu dunya bi asriha malaci koda za a tattara masa dukkanin wani dangin jin dadin duniya gaba daya duk wata ni'ima da ake kira ni'ima a duniya da Allah yake ni'imtar da mutum a hada masa ita to shi fa ba zai ji wannan ni'imar ba akwai kunci ba zai rubuta kunci ba a rayuwa zuciyar tana cike da fargaba da da firgici da rishin natsuwa sai malai ke cewa lam ta lam tafi bi tilkal wahsha ba za ta ba za ta gusar da ba za ta gusar da wancan firgicin ba da waccan fargabar da kadaici da yake ciki na zuciyarsa sai ce wa hadha amrul la yahissu bihi illa ma fi qalbihi hayatun wannan al'amari ne na in mutun yayin sabon Allah shiga cikin firgici da fargaba da rashin natsuwa al'amari ne wanda ba kowa ba yake samu shi sai wanda a zuciyarsa akwai rayuwa sai wanda yake rayayyen mutum ba matacce ba wanda yake raye ma'ana wanda yake mutum mai imani mai imani ne kadai in yayi saban Allah sai ya kasa natsuwa sai ta jin ba dadi a ransa ya kasa natsuwa ya kasa jin dadi ko kun fahimta amma namun shi wanda ke dan duniya ko ya sai na ganin kai ai ba wani abu ne ba wani abu mai girma bane ai kaza da kaza da kaza ne yariya ce ba taba sabon Allah ba in ta je ta yi sabon Allah sai ganta a firgici take kuna fahimta Allah ya ya sanya mata fargaba da firgici a zuciya sai da kasa natsuwa Allah ya rufa muna asiri mala ce wa mal jurhin bi mayyitin ilam wa ma bi jurhin bi mayyitin ilam wanda ya mutu wanda yake matacce koda ya ji rauni zai ji ciyo idan mutum ya mutu aka ce wane ya mutu don Allah in aka yanka sa ko aka aka fasa masa kai zai ji ciwo me yasa saboda bai da rayuwa to haka wanda zuciyarsa ta rike ta lalace shi ko ya sabon Allah bai jin kadaici da firgici da damuwa a zuciyarsa amma in har kaga in kai sabon Allah kana shiga cikin firgici da takaici da fargaba to kasancewa zuciyar rayayya ce ba matacciya ba ce shi ne ma cewa mali turhin bi mayyitin ilam wanda ya riga ya kwanta dama ko da ya ji rauni ba wani ciwo da yake ci haka mutumin banza ko ya yi sabon Allah ma shi abun ya zai masa jiki a rayuwa baya shiga cikin damuwa ina fatar mun fahimta Allah ya rufa mana asiri mana akwai misalai da dama da za a tsaya ta fito da waɗannan misalan ko to al'amarin sai ya baka mamaki malike cewa falaulam yutraki dhunubu illa hadaran min wuqu'i tilka alwahshati lakana al'aqilu hariyan bi tarkiha da a ce dalilin da zai sa mutun ya bar saban Allah shine kawai gudun kada ya fada cikin firgici da fargaba to da ya kamata mutum mai hankali ya rabuta sabon Allah subhanahu wataala wallahi zaga akwai mutane da zaka ga suna zaune daga mutum ya fashe da kuka yana hawaye yana hawaye idan misali cikin zamanin annabi Muhammad akwai wanda ana zaune sai ga ya fashe da kuka aka tambaye shi lafiya yace ya tuna wani aika aika da yayi a jahiliya me ya faru yace mu mun kasance muna kyamar ƴaƴa mata yace an haihuwa min diya mace tur da aka haihi ta cikin damuwa da sakaici da bakin ciki dake na haihuwarta sai dake tunanin wace hanya ya kamata rabi na rabu da ita sai daga cewa bari ta bari har ta girma har ta dan kama jiki irin ta kai shekara tara goma sha malam sai ya ɗauki diga ko kwasa ya bakin daji da ita da ita da wannan yariyar ya je ya haƙa rami ya gina rami ya ce ina gina rami tana shafe min zuwa tana ba gaisuwa ya ce a ƙarshe sai na yi da wani tsumma a rami na ce ta je ta ɗauko wannan tsumma sai ta shiga sai na biye mata da ƙasa ya ce ina jin ta tana kuwa har ta ɗauke rayuwa kaga wannan abun ya zai masa mi damuwa yake kuka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to ko yanzu akwai mutane da dama da suna nan Allah ɗaya ya san irin damuwa da fargaba da take ciki ciki wanda dalili na saban Allah kai ne da suka aiwatar sati da gabata mun ba da labarin wanda ya tsina so ɗaya ko aka yi masa nawa aka yi masa uku eh yace Allah ɗaya ne nayi faici Allah ɗaya ne fadai Allah ya rufa mana asiri malai yake cewa falaw lam tutraki adh-dhunub illa hadran min wuqu'i tilka al-wahshati lakana al-aqil aqilu hariyan bi tarkiha da ace dan annabi adam zai bar sabon Allah ne kawai saboda kar ya shiga cikin fargaba da firgici na zuciya to da ya kamata in akwai hankali a ce ka rabu da wannan sabon Allah ka rabu ka bar saboda kada ka kasa samun natsuwa ana zaune kana cikin damuwa kana cikin firgici da takeici Allah ya kare mu wa shaka rajulun ila badil arifin wani mutum ya kai ƙarar kansa wajen wani daga cikin malamai yana kai yana koke ya ce ashakwa shine koke yana koken wahsha rigici da kuma fargaba da yake ciki na zuciya yajido hafi nafsi dake jin wannan abun a ransa shi ko da shi in yana zaune a cikin damuwa da firgici sai je wajen malai ce aka maka Allah ga damuwa ta in na zauna in na zauna fa gani abin da nake kullun cikin firgici da fargaba nake ba na da natsuwa sai malike shi ne sai yake cewa fa qala lahu sai malike da shi idza kunta qad auhashtak auhashtak adh-dhunub fad'aha idza shi'ta wasta'nisa yace idan kai idan har sabon Allah ne ya sanya ka kake jin fargaba da firgici a zuciyarka a rayuwarka to ka rabu da sabon Allah mana sai ka huta ko kun baita in saban Allah ne dalilin da yake jayo maka firgici da fargaba, to ka raba kanka da saban Allah sai ka ji ka samu dacewa da natsuwa a zuciya. Za mu zo nan ga magabata, akwai wanda shi ko in ya samu Allah to, wallahi al'azim ko? Akwai wanda in ya saban Allah, dalilin saban Allah sai Allah ya haranta masa ya sallar su bayi. mutum ne mai ƙoƙarin tahiya sallah kana da kutsa ku lura da kyau so tari akwai abin da za ka wa Allah na laihi sai Allah ya hana kai baya buƙatar ganin ka a masallaci da reve da komi sallah duka uku ta kuka amma Allah ya hana maka tashi saboda Allah bai buƙatar ganin ka an haranta maka wannan ibadar akwai wani dalilin sabon Allah za a zo ana neman taimako za a yi wani aikin alkhairi kana da halin kai amma sai Allah ya ce mai bukata kana son kai amma sai kuma kawai ka ga ai gaskiya kuɗin nan da kaza kai sai ka kawai ka saso ta hanya Allah ne bai raba kawai malam Allah ne bai raba bai bukatar wannan abun ne to ka bincike kanka sabon Allah yake jaye wannan abu Allah ya sa mun fahimta Allah akwai magana fa malai ke cewa walaisa alal qalbi amaru min wahshati dhanbi alal dhanbi balce ba wani abu mafi muni mafi daci mafi daci akan akan fiye da saban abin nan kadaici da fargaba da firgici na zunubi akan zunubi fallahu almusta'an muna neman taimakon Allah ashe zunubi yawaita zunubi akan zunubi yana sanya zuciyar mutum ta zama to cikin kadaici da firgici da fargaba da rashin natsuwa ta ga mutum gashi duk ya gigice wallahi duk ya gigice mace ga rashin gida a hudu mace hudu a gida amma duka ya gigice duk ya gigice kawai yana neman ɗan yara yan yara ke bai gashi yara kuma na ina na bakin tasha na bakin mes suke birge shi ba kuma ita sai Allah ba gigice waje da kai da kudin ka rasa ba wanda zaka sai yan tasha yan mes tsakani ba da Allah wannan ba gigicewa bace wahsha ce duke kawo na wallahi lazim wahsha ce ina ba ta rubuta karatun mala ya ce wa mina na daga ciki asaril asaril ma'asi tasirin saban Allah har yau da yake a cikin a mutum alwahshatu allati tahsulu bainahu wa bainan nas firgici da fargaba da kadaici da ke shiga tsakaninsu da mutane in ya shiga cikin mutane baya da natsuwa sai yana ganin kamar za a nuna shi akwai lokacin da mutum zai wani abu sai ga in ya shigo cikin mutane kamar da an yi magana sai ji kamar da shi ne ake to kun san me yake kawo wannan abu shi wannan abu shi ake cewa alwahshatu alwahsha allati tahsulu bainal mar'i wan nas firgishin da ke shiga tsakaninka da mutane dalilin sabo Allah sai Allah ya hana maka natsuwa da an fara magana abu kaza da kaza sai ka ji kuma ya ce ai da shi na aiki akwai wanda fa liman ne yana hudu ba a mimbarin juma'a yana bayanin zina da hukunci da masu zina sai kawai na no wani ya ga irin yana nan alaka sana hudu ba da nuna hannaye ko sai dan nuna wani aka yace wallahi su ɗaya ne da yi aka ce mai walkin kare bejiran ar kuma katin to wannan wahsha ce kadaici ne da da firgici da fargaba da Allah yake sanya shi a zuciyar wanda yake samun Allah tsakanin shi da mutane da an fara yi ka kwano ku bari shikenan kuma an zo an ce maka za ai da kai da shi na ake ai ba ni kada yake yi ba to kuma ba alhali ba a ce kai ba Allah rufa mana asiri mal ce wala sai ma ahlul khairi minhum musamman ma ma'abuta alkhairi fa innahu yajidu wahshatan bainahu wa bainahum domin shi yana samun kadaici da fargaba da firgici da takaici tsakaninsu da mutane wa kullama wa kullama quyat tilkal wahsha ba'uda minhum duk lokacin da wannan kadaicin da fargabar ta tsanaita ta yi ƙarfi sai ga bai iya zama cikin mutane sai ga yana ma wuyar saboda da an zo a cikin mutane sai ga ba wanda za a yi fira sai shi sai ga kamar da shi na ake kullum sai ga bai ma shawar zama da mutane in har kadaicin ya yawaita da fargabar ta yi wa mutum yawa a zuciya to sai ya sanya ma baya iya zama a cikin mutane sai ya yi nisa da mutane wa min mujalasatihim kuma ya nisantar zama da su mali yace wa hurima barakatal intifa'i bihim sai kuma Allah ya haranta ne albarka zama da mutane ai duk wanda aka harantawa zama da mutane mala an dauko jidali kamar yanzu a ce kai misali a ce kai kawai shikenan kai sati kai ba sati ba kai kwana uku sosan duzar ne ko mutum ya sosan duzar kaka ce ma kowa i ka wanda ya ce maka i ba whatsapp ba facebook ba tiktok ba komi wayar hannu a amshe maka ba wanda za ka yi wa magana kun ba wanda zai maka magana a ce kai kwana uku imagine ya damuwar za ta kasance a tattar da ke kuma mai to sabon Allah yana sanya Allah ya haranta wa mutum zama cikin mutane sai ga bai zama da an zo sai ga kamar da shi na aiki sai kullun ya koma kawai da kutar a kunne ko kuma a'a shi cikin daki ko kuma da portable yana kalle kalle sai zama to kuma wannan kallon da yake kuma ƙara sabon Allah yake yi eh sai ga to bari tun da in ya shiga cikin mutane ana yi da shi bari ta kallon India sai ta sa'in mati ne na kallo kafin ya tashi duk ya bace Allah shi yayi muda kun bai ta kaga tabakan an an tabaki kenan Allah ya rabar sabon Allah malace to sai a haranta masa zama albarkar amfanuwa da mutane cudanya da mutane akwai albarka dole akai sai ka karu da wani sai kuma wani ya karu da kai dole kai ganin kaga kai ba kowa ba kai ba wani ba wallahi dubu na amfanuwa da kuma kana amfani da dubu mutum ya daina rena kansa ka daina rena kanka domin idan kana son al'umma ta kimanta ka sai ka kimanta kanka sannan a kimanta ka za ka ka kimanta kanka don ka samu kima idan mutane ina ba da kumbanci karatun ko? masha Allah to Allah yana haranta musu albarka ta amfanuwa da mutane cinikanya ma ai amfanuwa ne ko karatu ma amfanuwa ne akwai tilo za ka yi za a yi maka a yi nishadi a yi dariya shi ma wata amfani ne kana rage wani tansiyo na abu ne wani susi na rayuwa ya bisa kake ganin marar lafiya ya fi muni ya fi damuwa cikin dare bisa kowane lokaci sau duk masu jiyarsa kowa ya je ya kwanta shi kadai ne ko kuma ta mun shi shi kadai ake bari shi yasa yake damuwa kake ganin kamar shi lafiya ya tsani da dare sau duk wanda ke jiya ka ya je ya kwanta malike cewa wa qaruba min hizbi shaytan sai kuma ya kusanta daga tawaga shedan sai ga abokanansa duk mutanen banza ne sai ga cikin gari ya gagare shi zama yanzu kuma sai a koma hanyar university da zama fahimta sai ga kawai duk duniya ba inda ke buga shi sai lade duk duniya ba inda ke sai hanyar university kawai a cika mota da argila a doki kaya na kasan kwai suka ce kwaila cikaye suke cewa kusa cikaye in gashi dan hannu ya ce cika to yar taba kenan sai ya dauki yar taba yar wasa kawai sai gaga kawai an koma hanyar yanzu in ka kama hanyar university ka ce sai abin ya baka mamaki sai ka ce wai ko to tawa ko garin musulmi ne ko ko arna ne kaga ga suna an tahi kuma ba abun da ake sai zina ba kaga tsammanin wani aiki alkhairi ba wani ba wani abu da ake na alkhairi ta iskanci kawai ake yi to me yake kawo wannan dalilin saban Allah wallahi azin ni na san mutanen da bai iya zama akwai mutum da bai iya awa da cikin gari wallahi duk rayuwar tana ƙarshen gari bai iya zama yana shigowa cikin gari damuwa ya ga tauye yake shi zaka ga za a sai a koma sabon gari a dauki wani dan gida soson kenzmin ko soson gimil sai ga da an tashi kawai an yi babban an yi akwai wani term suke amfani da shi an yi lodi kusan lodi Allah zai kaza lodi eh an yi lodi kai ka tsammani mai tahiya ta zako a falla ne ko talamsa in ga sun ce lodi to an dauki cika ne an yi gabas eh ko an yamma da ita kaga wannan duka dalilin sabon Allah ne sai Allah ya haranta musu zama cikin gari ba su iya zama cikin gari sai an koma ƙarshen garin a zuna ana ta iskancin mutanen kirki mutum bai iya amfana da shi kuma in an jamfa sai a wuni ba a yi sallah ba sai a wuni ba a yi sallah ba da matan da mazan ba mai sallah ba yi ba su yi sai a wuni ba a yi sallah ba malata bi qadri ma bu'ida min hizbir rahman gwargwadon yadda yake nisantar mutanen Allah kun tawagar Allah gwargwadon yake ƙara kusanci da mutanen banza idan kana alaka da mutanen kware kana karatu to kana ƙara nisanta da mutanen banza ne idan kuma kana nisanta da mutanen kirki to kuma kana ƙara kusantar mutanen banza ne ko kuma baita in abokananka galiban mutanen kirki ne to mutanen banza ko da kana da su zaga abota ba ta da ƙarfi in ko abokananka mutanen banza ne to ko da kana abokin mutanen kirki to kuma kaga abota ba ta da ƙarfi to da mun gwargo bi kadri ma bi kadirin mu'amala ne bainaka wa bainar rabbik gurgurai da kake mu'amala da ubangijinka gurgurai yadda Allah yake hada ka da da mutanen kirki ko mutanen banza wallahi yanzu akwai wanda fa duk abokan su alaran mu'mini duka kaf abokan su alaran mu'mini mahaddatan alqur'ani ne in aka zauna kace ana taruwan ayoyi sai ka ji an doko wai kalmar alladina cikin qur'ani na wace ce to a jero allazina ta kawowa ko innal ladina da nawa ne wa annal ladina da nawa ne kalmar ala cikin qur'ani da nawa ne kalmar ila cikin qur'ani da nawa ne walaika cikin qur'ani da nawa ne daga tana tana ta jerowa kaga wannan abotar tana da mi ta dadi ko sai in aka zo ga jana ana ruwa hadisai ana garma tsakanin imamu malik imamu shafi ya ce kaza mas'ala kaza da kaza da kaza har ba ga ana baha ana ana raha da da wasa cikin al'amarin sai ka ji mutun ya ce to mun dauko mas'ala tambaya misali me ya hukunci wanne sake mata sa saki ɗaya da rabi to to ya ne ya ne rabi saki yake sai a tattauna qadaya ilmiya sai a tattauna a tarwon dalilai ai malika sun ce kaza shafi'a sun ce kaza hanabila sun ce kaza kaga wannan abokanansa shi kuma wani abokanansa duk gaba ɗaya ta shadi da an da an zauna kawai ai ai tiya an yi kamu ai Allah na ya tsare da nai haka wallahi wani kuma da an zo da kawai abokanansa duka ɗan daba ne su kuma hirin mata ce ai ni na so irin mace kaza ai ta hai kaza ta hai kaza ta hai kaza daga duka firar kawai kenan to in kana auna kai waye kai a wajen Allah da abokananka ne su waye abokananka to matsayinka wajen Allah kenan ko kun bayanta in duk abokananka galiban majority mutanen kirki ne to har a wajen Allah kai wa mutanen kirki ne in kuma majority abokananka mutanen banza ne to har a wajen Allah ba mutanen wajen kai wa mutanen banza ne anil mar'i la tasal wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi Allah ya samu wani lafiya kuna fahimtar karatun jama'a ko masha Allah mala ce wa taqwi hadhihi al wahshatu hatta tastahkima sannan kuma wannan firgicin da fargaban da kadaici sai ya sai ya waita har yayi tasiri ya hukunci a kansa sai zaman to shi da kagansa kullun gashi ash'asa aghbara babu natsuwa tare da shi sai ga kamar matsalar jikabiyar sai ta hana mai kwana matsala ta jikabiyar in ya shiga sai ta hana mai kwana hukumanta iyali da gida kawai sai kawai yana zawwa akwai fa wanda wallahi al'adun tsawar babu yarda tsakaninsa da iyalinsa in ta zo in ya zo gida in ya fidda tufafi wallahi sai ta san sana ta jiya ya ko shi kada wani ba azaba bane a shekaru kada twice ya duka an je in babu in babu kanshin kanshin turaren mace a jikinka ai wannan shi kada azaba ne ka samu rashin yardan matarka a ce matar ku da shi wallahi shi kadai azaba ce Allah ya ruba mana asiri mala ce fataqa bainahu wa bain mar'atihi wa waladihi wa aqaribihi wa bainahu wa bain nafsihi fatarahu mutawahhishan min nafsihi sai ka gansa wannan wannan firgicin da fargaban da kuma kadaicin ya abku tsakaninsa da matarsa sai zamanto tsakaninsa da matarsa ma babu yarda ba ta yarda da shi bai yarda ita ba ko kun banta tsakaninsa da matarsa babu yarda yanzu ba akwai wanda wallahi yana zaune in zai fidda kwat tana ta sha idan sai kayi kwana ta bincika ta zo ga tana bincika wani kuma sai Allah ya sa mai ita ba ta yi amma kuma saboda shi yana saban Allah yana yin abin da yana yin abin da ke da saban Allah sai tsamanin shi ma kamar ita ce sai zaman to bai da yarda da ita da ta aje portable ya doka da kabila bincika duk vokalkin ne sai ya saurara komai sai ya kalla ba yana bane wadan dan mutaba'a cewa Allah ya dora masa ya dinga bibiyar ta yana yi ne dan ko zai kama ta da wani namiji yana shi ma yake fiye da ƴan matan kun baita kun ga wahsha ta mi ta abu ko anan haka kuma tsakanin su da ƴaƴansa sai da mun tobe da natsuwa gashi da kudi amma bai iya aje a cikin gida saboda akwai masu halin fera Allah wala malan zai akwai wanda bai iya aje a gidansa ba akwai wanda duk da ka duk da ba kuburwa ake ta masa ba duk da ka aje kudi sai ya dauko su da bayan zo yaran akwai yaran da akwai yaran da yanzu cikin yaran masu laga mutum zai ce ya nemo aljannu ko zanda su dinga sako mai kuɗi su dinga ɗauko kuɗin uba suna kamai kaga wahsha ta shiga tsakanin sa ko sai zaman to bai yarda da ta ko wanda fadiyan su suka ɗaure suka jibga mai kashi suka mishi kuɗi iyan suka ɗaure mai sa yana kwana suka ɗaure mai shi hana muna wasa duka miye dalilin sabon Allah ne tasirin sabon Allah ne sannan kuma tsakanin salamu da ƴan uwa sai ga tsakanin shi da ƴan uwa kullun zargi bai karewa bai iya zuwa cikin ƴan uwa ne a zauna ya yi hira dangin shi bai da sai ga shi kamar ya ma yafe dangin ko dangin sun yafe sa kai har ta kai tsakaninsa da karan kansa ma bai ta kai shi ba har ta kai shi kansa yana tsoron kansa kaji ka ta kore shi karan kansa bai yarda da kansa ba dalilin sabon Allah fatarahu mutawahhishan min nafsi sai kansa yana sauna da firgita da fargaban kansa da kansa sai ya ce wallahi ni kana tsoron kaina nake yi ai mun sani mallan ya ba mu labari mun sani ba sai ka faɗa ba wa qala ba'du salafi wasu daga cikin magabata suna cewa inni la a'sillaha ce ni ina sabon Allah subhanahu wataala fa ara zalika fi khulqi dabbati wa mar'ati sai in ga tasirin sabon Allahn a dabba ta abun hawana, abun da hawana ma sai kasa min da'a. Doki na sai ya bishire min, jaki na sai in yi in yi ya kita hiya, yadda na sawa Allah shi ma sai ya sawa min. A gida in na muka sawa Allah to duk yadda za a yi rikici da iyala sai mun yi. Kuma bata, sabon Allah yana jayo Allah ya ta jarraba ka, kana ganin ka sai sabon moto. sai ka samu Allah sai ka taho sai ka tayi unguwar da babu kowa sai Allah ya sa kai waci gaba da baya wallahi gaba da baya kaga dole kai mi ka jayo shi ko Allah ya sanya sai Allah ya kaddara maka kawai ka dan bar wuri kai tafiya ta kilke minute ta kilke kilometer sai isa sai kare maka kun babu kowa kuma Allah shane masu biyowa don Allah ya tsira su kamar an doke su ka wahala dabba ka ta wahalar da kai kaga ke shi ke tuka ka amana suka kuma kana bi kana duka shi haka iyalinka sai Allah ya hana maka natsuwa da iyalinka duk wani jin daɗi da ake samu cikin aure kai sai Allah sharanta maka to Allah ya kare mu da sabon Allah malam zai za wanda wa minha wa minha sun yi sun yi dari da malam zai ka muna to kuma ne ya kamata mu kwana ko insha Allah sati mai zuwa sai mu dora da fatan abin da mun ka faɗa da mutu gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salli allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh